in ba a manta ba ina ganin murya bayani a bai kashe mutane ne ni ku kyale ne dai ku kashe yau yau wato seven mun yi bayani akan eh ina ne muke hmm mun yi jumla fi'iliya ko za mu yi simiya to ku kama jikinku darasi biyu za mu yi yau a buɗe aljumlatul ismiyatu jumla ismiya abinda ake cewa jumla ismiya shine jumla da aka gina ta da sunaye babu fi'ili ciki duk jumlar da kaga babu fi'ili ciki ana ce da ita jumla ne ismiya kamar yadda muka yi a baya wanda bai ga wajen ba ya duba kusan na wajen shi za mu fara karatu aljumlatul ismiyatu darasi biyu za mu yi kowa ya shirya mu ci gaba ne waye bai ga wajen ba aljumlatul ismiyatu jumla ismiya abin da ake cewa jumla ismiya shine jumlar da aka gina ta da sunaye ga kadai babu fili duk jumlar da babu fili a cikinta ita ce jumla ismiya ko kuma ta fara da ismi suna ya ce ta jumla ismiya mala ya ce kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatun ismiya duk jumlar da za a gina ta wajen li'irabi a ce wannan mubtada ne wannan a ce khabar mubtada ne in an ce ba wace irin jumla ce sai ce jumla ismiya ce jumla ismiya an gane ko kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatun ismiya duk jumlar da za a gina ta da mubtada da khabar mubtada ana ce da ita jumla ismiya ga misalai nan al-amthilatu misalai addaru wasi'atun gida yana da yalwa gida yana da faɗi sai yace alhaq aljawu mu'tadilun yanayi yana tsakan tsaki tsaka tsaki shine mu'tadil aljawu yanayi shi yanayi akwai lokacin da cikin yanayi kaga zafi yayi yawa wani lokaci kaga sanyi yafi yawa wani lokaci sai ya zama tsaka tsaka to shine mu'tadil aljawu mu'tadil yanayi yana tsaka-tsaki algobaru sa'irun ƙura tana tashi tsara asara yufiru ya tayar fa'asar na bihi na ƙa'a ko sai suka tayar da ƙura da shi an na ƙa'o shi ne algobaru algobaru shi ne ƙura kenan ƙura yana tashi sai ka ce algobaru sa'irun kura tana tashi sai malam ya kawo wani misali ya ce ashari'u muzdahimun ashari'u muzdahimun hanya tana da matsatsi an ka ce ashari'u babban titi duk hanya ana ce da ita a tariq amma ba kowace hanya bace ake ce da ita ashari'u hanya mai yalwa ita ce ashari to shine ka gani kace yana da matsatsi akwai jama'a da yawa ce at-tariqu dayyqatun kamar yana fassara mana ne ita ko hanya matsatsa ce hanya karama ashare babba hanya al-fa'ratu mukhtabi'atun bera tana boyewa shine kusu yana boyewa wanda shine al'ada mafi yawanci da waka ga kusu shi hito na hito sai dai ka je su gehe suna kurukuru ba sa shituwa ga fili abin da nake so mu lura da shi shine addaru wasi'atun gidan ne yana da yalwa addaru gida suna ne wasi'a yalwa wadata shi ma suna ne ko yanzu an hada jumla da sunaye wannan jumla in zamu yi li'irabi zamu samu mubtada da khabar mubtada ma'ana an ce kai li'irabi sai ka ce addaru mubtada'un marfu'un wasi'atun khabar mubtada kaga jumla ce da aka gina ta da mubtada da khabar mubtada sai a ce da ita jumla ismiya ga wani ƙarin misali aljawu mu'tadilun aljawu yanayi yanayi suna ne ko mu'tadil madaidaici daidaita suna ne ka ganin jumla in ka tashi da irabi sai ka ce aljawu mubtada mu'tadilun khabar mubtada kaga jumlar na an gina ta da mubtada da khabar mubtada ta zama jumla ismiya yace al-ghabaru sa'irun sa'irun qura yana tashi qura suna ne ko tashi suna ne kaga al-ghabaru mubtada sa'irun khabar mubtada kaga jumla jumla ce ismiya ga wani misali ash-shari'u muzdahimun titi ya cika titi suna ne ko muzdahimun yana cika kaga shi ma suna ne da irabi shine ash-shari'u mubtada muzdahimun khabaru mubtada wannan jumla ce jumla ismiya at-tariqu dayyiqatun hanya tana da matsi dayyiq kuntatatta ba ta da yalwa kaga kunci suna ne hanya suna ne at-tariqu mubtada dayyiqatun khabaru mubtada wannan jumla ce jumla ismiya al-fa'alatu mukhtabi'atun era kusu suna ne ko mukhtabi'a boyewa boyuwa suna ne sai zama alfa'alatu mubtada mukhtabi'atun khabar mubtada wannan jumla ce ta suna kenan jumla ce ismiya shi yasa mala yace al-amthilatu as-sabiqatu kulluha jumalun mufida misalan da suka gabata dukkan su jumla mufida ne saboda sun bada ma'ana cikakka kullu wahidatin minha murakkabatun min ismayn kowace ɗaya daga cikin waɗannan jumloli an gina ta ne da suna guda biyu awwaluha mubtada sunan harko ana ce da shi mubtada wa thani na biyu khabarun ana ce da shi khabar mubtada wa anna kull jumlatin min hadhihi al-jumal mabdu'atun bi ism domin kowace su jumla daga cikin wannan jumloli guda shida an fara ta ne da suna to shi yasa ake ce da ita tusamma jumlatan mufida ana ce da ita jumlatan ismiya ana ce da ita jumla ismiya idan kun ka fahimci darasin yana son ya nuna muna jumlolin nan guda shida dukkan su mubtada ne da khabar mubtada mubtada'un khabar mubtada ko ba haka bane to duk jumlar da li'irabun ta ya bayar da mubtada khabar mubtada sunan ta jumla ismiya jama'a akwai mai tambaya a wannan darasi na ce a daura damara darasi biyu za mu yi ko wannan ya sa tsaya ne ni a shawarar ku a ƙara darasi guda ko wanga ai mun yi kamar shi a baya shi yasa na ce kun gane ko a baya mun yi kamar shi sai dai ba a san sunan shi ba yanzu nan ne aka bayyana sunan shi eh yanzu za mu je gaba nasbul fi'il mudari nasbul fi'il mudari yama fi'il mudari nasba nasbul fi'il mudari yama fi'il mudari nasba jama'a ga tambaya kowa yana tare da ni ma huwa al-fi'l al-mudari' wanda ya sani kai ba da amsa daga hannu ma huwa al-fi'l al-mudari' ma huwa al-fi'l al-mudari' eh mu akala so kakka daga kaga abin da zai ba kun gani yau kun cincinci a muku tara ta dala ashirin ashirin kuɗin mai sun samu duk wanda bai haddace fi'ili mudari'i ba za a ci shi tare dala ashirin da Allah in ni muku ashirin ashirin ba ku cancanta ya muku ashirin ashirin ba ai cewa ni a haddace shi wangare da shi ta yana cika kun san sarƙa ko haka ne yake kamar sarƙa ne kaya nan sai ka ga an bugo nan darasin da ka yi bara bana sai a biyo ta kan shi sai a ce ma ka san wani kaza an ka ce eh sai a ce yaya ka san shi sai ka ce na san shi kaza da kaza da kaza sai a ce to iya sanin da kai mai nan akwai wasu abubuwa da baka sani ba akan shi sai a ƙara ma yasa za a yi darasi a baya sai a zo a ce muku darasin nan ga abin da za a ƙara muku akan shi to in kammance na baya an ka ƙara ma wanga ko dai baka kama ba kenan ta haka ku mai da kanku ku shirya ko ba ka bane الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو من a mustaqbal la budda an yakuna mabdu'an bi ahruf al mudari'a ko wahiya mecece alhamzatu wal ya'u menene majmu'atun fi qawlika menene anait antuna ya malama da shari'a kazo gida kai ta kwana sai an rage bacci fa to mu ci gaba to yanzu shi fi'li mudari'i asalin fi'li mudari'i ruwa yake dauka duk inda an ka ce fi yanzu ga misali yanzu in mun ka rubuta wanga meni rubuta wannan aktubu ko sai in yi haka Mina rubuta ya jilisu ko? Min rubuta wannan su ishe mu misali. Aktubu wani irin fili ne? Murari ko? Saboda ya fara da menene? Alhamza. Kaga ƙarshen shiruhu a ya ɗauka. Ya jilisu yana zaunawa ko? Wani irin fili ne? Mudari ne. Sai mu ɗauki wannan mu ƙara. a karanta mu je muna kallo ko dukkan ga fili mudari'a ne duk inda kaga fili mudari'i a ka'ida harafin ƙarshe ruwa yake dauka to amma akwai lokacin da yake daukan wasali bisa shine nasba to yanzu yaushe ne bai kamata ka yi mai ruwa ba ga abin da ya kamata yanayin da ka san shi a haka yana iya canzawa a haka yana iya tashi daga ruwa ya koma nasba abin da ake nufi nasba wasali bisa to yaushe shine darasin zai gaya muna yanzu a buɗo ƙa'ida mu gani malai yake cewa ga ƙa'ida na an ga wajen yusabu al-fi'l al-mudari'u mata sabaqahu ahadu nawasib al-arba'a anan fi'l mudari nasba duk lokacin da ɗaya daga cikin haruffan nasba guda hudu suka rigaye shi sune wahiyar su ne allan idan kai allan idan kai kun gane ko wa'inga kowa yana jin dai ana karanta su ko da bai haddace su ba an ko ba haka ba ne ina abin gogewa to kayi kokari an lan إذن ko ba haka bane lissanin larabci wannan ɗaya ce biyu uku hudu ko an lan idan kai an lan idan kai wannan su ne nawasibul fi'lul mudari shuna na ka'ida نواصب الفعل المضارع نواصب الفعل المضارع نواصب الفعل المضارع ngane ko ma'ana wa'inga suke mafili mudari'i nasba ma'ana su ke canza mai wasali daga ruhu'a ya koma wasali bisa. An fahimta Hausa? Misali, mu ɗauki wannan fili aktubu, ko sai in yi haka. Ni rubuta. An ko? To a ɗauko wancan asa. yayi akwai gyara ko babu gyara ina gyara shike ba me kamata a sa mata to mun goge mun sa fata amma sai mu tambaya dan ni saka ce saboda an saboda an in ba dan an ba kun ga uridu da babu an kusa gare shi ai na uridun su ko amma nan da an kasa an to dole ya zama aktuba kenan wanga fi'ili mudari'i an yi mai nasba ne saboda an yadda an ta canza ma wanga wasali haka malan take canzawa yajlisu ko sai in yi haka yayi me ya kamata a ce a karanta shi yadda ya kamata lai ya jilisa haka ko to haka ya kamata amma don mi saboda lan bai yiwa lan ta zo mudari ya zo kusanta bai ɗauki wasali bisa ba in ka samu wasali ba wasali bisa ba sai a ce kayi kuskure a larabcinka saboda lan harafi ne na nasba kun ba haka bane ko sai mun kai haka ya qara'u ko ma'ana mana mu ɗauki wannan yanzuru ko kai a karanta muje ban yi ba kai ya fahamu ya yi ko ya fahama kenan mutu ya ce kai ya fahamu kana ji sai ce a ba a ce kai ya fahamu sai da a ce kai ya fahama saboda kai adatun nasbi ne yana fili mudari nasba an fahimta hausa a famako mutum da ya zo ya ce ma zan je kasuwa sai ka ce ma a kenan ka samu kuɗi ko ba haka ba ne sai ka ce ma misali azhabu ila suki azhabu ila suqi a fassara min sai ka sai in ce ma idan ko ba haka bane ma'ana to a karanta idan tajidul mala ko tajidu za mu ciya ko tajida kenan inda izan ta zo to baka cewa tajidu sai dai kai tajida kenan sai jam tajida fi'lul mudari ko mansubun bi izan to shine abin da nake imala yake son ya kwatanta mun anan shine zamu karanta a yanzu ko don mace in ba da izan ba don mana da dauka eh mala mm Fata fata na eh. An sa abin da yasa an ke nasba. Saboda izan. Ya tukuna dai, ku kula. Ku to tare da tambayar mala. Tare yan farsa ko ba ga wani. Idan tajdil mala ko? Za ka je kasu zan je in ce ma azhabu ila suq zan je kasuwa sai in ce ah yana za ka samu kuɗi. Ta yi ko ba ta yi ba? To, tajida asalin shi tajidu ne in ba da izan ba ko sai kai mai fata saboda izan ya ko bai ba in ka je kasuwa me zaka samu aiki kan me ya kare kudi ya zama menene to mafulun biyu wani wasu da yake dauka kenan an ka ce dami ka ce mala sai ka ce saboda mafulun bihi ne saboda duk gugwar mai dai kai shi za ta kare kenan kowanne ka faɗi dalilin da yasa kai mai wasali an gane misalin ko duk wasannin da ya kamata iya larabcin ka na zai hishe kai shi da ce iya ruwa yadda kai ko shi na hau duk yadda ka yi wasali in an tambaye ka mista ka yi wasali iri kaza ka ce saboda kaza ne to yanzu shi na muka son mu warware wannan matsala kaɗan kaɗan nan aktubu ne ko ba haka bane amma sai nan mun kaga an rubuta shi aktuba an canza shi daga ruhu'a an mai da shi fataha to sai in tambaye ka mista na an kai ruhu'a ko to kuma nan mista an kai nasaba sai ka ce a kai abin da yasa na an kai mai ruhu'a saboda nan ga babu ɗaya daga cikin wa'in ga kusa da shi amma nan da kaga an canza wagga ga ita ta ta canza shi daga ruhu'a ta mai da shi wasa da bisa amsa ta yi ko to sauran ma haka ne to abin da darasi yake son ya koyar da mu kenan to a buɗe akwai mai tambaya? Hmm? Eh, a ba ta zama tsakiya ba, tana iya zuwa farko mana. Misali, don in samu kuɗi ni wasu ko kasuwa, kai a jidal mala ataitu suqa mubakkiran ko ba ka bane kenan dan ina so in tsira ni gudu kai an jaha taraktul makan misali da kenan tana iya zuwa farko ya danganta da yadda ka iya yawwa sai a ce kamata ya zama ta ƙarru to misa an ka ce ta ƙarra sai ka ce saboda kai ɗin ga ashe kai ɗin ne tassa aka yi wasa ne bisa kai la ya kuna dulatun an ka ce ku dulatan ko sannan la ya kuna an ka ce ko la ya kunu ya kunu ko ya kuna mista an ka ce ya kuna saboda kai ne kun gane ko? zai shiga ta shi ke da muje ai kaga tun ma ba a yi darasin ba kenan da an yi darasin sai ka game shi ma'ana ya ce yin sabul filin mudari fili mudari ana mai nasba ma'ana ana mai wasale bisa mata sabaqahu ahadun nawasibul arba'a duk lokacin da ɗaya daga cikin nawasibul arba'a suka zo kenan kai da kassan nahau da an ce ma nawasibu wa'in ga kawai aka nuni ko ba haka ba da na ce muku annawasib ka halarto ɗayan hudun ga ma huwa annawasib sai ka ce Allah ya kai in ka hadace su ka hadace nawasibul mudari to kenan Allah ya kai mai amfani su sai ka ce amfanin su in mudari ya zo kusan su wasu ribis za a yi mishi shikenan mu ci gaba ko to mu karanta al'amsila a karanta misalin farko u ne urida an uhsina kowa ya karanta in ji karatun shi sibaha uridu an uhsina sibahata haka yake uridu an uhsina sibahata ma'anar shi da Hausa ina son in iya iyo cikin ruwa ina son in iya iyo cikin ruwa kuna da gari bakin ruwa baka iya ruwa ba babu matsala ko ba ga bane kenan bari ka koya ko da hidda kai ba shi ya ce iya ruwa hidda kai ko to mu kuma ga abin da zamu hidda kanmu da shi shine uridu wani irin fi'ili ne marfu'un ne ko mansubi marfu'un ko kula uridu sai an ka tafi mu da marfu'un ko mista an ka bar shi marfu'un saboda ba abin da ya taba shi fili mudari'i in baka ma san wasarar shi ba in dai ba abin da ya taba shi ruwa zaka mai koda ba ai wasali ba yana uridu filil mudari'i marfu to mu ci gaba harfi na gaba an ku tsaya nan an sai ku ce adatu nasbin a haɗe in je adatu nasbin ban je ba kun gane ma'ana adatu nasbin da hausa ma'ana abar da take sawa ai mu fi'ili mudari'i wasali bisa shi ne ma'ana adatu nasbin to a ƙara gaba ofisina ne ofisina ban ji ba in kyautata ofisina fili mudari'i ne a asalin shi marfu'un ne amma nan sai a ce ofisina fili mudari mansubun ko fili mudari'i mansub mista an kace mai mansubu sai kace bai an saboda an din nan an din nan ita dajjayo aka yi masa nasba kun fahimci Hausa ka ce bashi an kulle ka sai ka ce an kulle ka ne saboda bashi ko kinan bashin shi ya jawo daurin to shi ma fi'ili mudari'in an din ta jawo mai wasa bisa to mu ci gaba asibahata ban ji ba maf'ulun bihi mansubun ina son in koyi iyo me kake son ka koya aiki kan me ya fada kenan shine maf'ulun bihi shi yasa an ce asibahata An fahimci Hausa? To, a share wanga ko a bar shi. A ɗauka wanda zai ɗauka, ina so in goge shi in rubuta muku wani abu. Ta. Kaɗan-kaɗan ake hada cewa, na wasu bulfilin mu za da sai ce hum allan idan kai. iya Allah irin kai shike nan sai ka rike wanga bala ya haka a karanta yanzu to nan da irabin shi ne za a rubutawa kun gane ko sai mu yi haka فعل المضارع مرفوع haka ake da irabin shi uridu fi'lul mudari'u marfu'un ka da ce wannan sai me gaba an ga annan kun ganta nan adatun nasbin kun gane ko adatu nasbin ko adatun nasbi duka yanayi adatun nasbi ana yasa alifin da zamu ko a cire su me gaba sina ko ba gaba fi'il mudari ko nan mi an ka ce marfu'un ko to kuma shi ne sai a ce mansubun mansubun to mi yayi nasba sai a ce bi an to dan Allah waye aiki waye aiki kula kula a ƙa'ida ta jumla, duk lokacin da an ka samu verb ana buƙatar a samu CG. Duk lokacin da aka samu CG ana buƙatar a samu obje ko ko complement duk wanda an ka samu ana karɓa. To yanzu a wannan phrase ɗinmu mun samu verb ko ba haka ba ne? Nan article za mu ce mai ko za mu ce masa? Ba article ba, ba su je ba an ɗin nan a dato mene ne to mu je gaba ga wani ga verb guda nan ko yanzu muka samu verb me muke nema bayan verb to nan ina CJ din mu abin da ake CJ fa'il ina CJ to CJ ana kaddara shi sai ka ce uhsina fi'l mudari mansubun bi an sai ka ce wa fa'iluhu ma'ana CJ din shi shine wa fa iluhu damirun damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana kun gane ko sai asibahata maf'ulun bihi mansubun kun gan shi ko wannan an tashi sai a rubuta shi naka kowa ya rubuta wanga go eh a yanzu da rike wanga wancan duk ana zuwa gare shi yace uridu fi'lul mudari'u mansubun abinda ake yin da fi'lul mudari fi'lul mudari marfu'un aiki da ake a wannan lokaci an adatu nasbin ma'ana abin da take sa ayyukan fi'il mudari nasba sai kai zama uhsina fi'il mudari mansubun bi an ma'ana dan ce mansubun bi an ya dauki wasu libisa ne saboda zuwan an to aikin wanda yayi aikin wakilin suna ne shi ake cewa damiri shi yasa ake cewa fa'iluhu damirun mustatirun aiki shi aikin wakilin suna ne da aka ɓoye shi fihi a cikin fi'ilin wujuban a ƙa'idar larabci dole a ɓoye shi amma in ana so a ƙaddara shi sai a ƙaddara shi a matsayin shi ana ma'ana uridu an uhsina ana asiwaha to sai an ka share anan nan to shi ana sai an pronoun an share shi ne dole saboda laraba ba su bayyana shi sai dai su shigar da shi cikin fa'ilin cikin fi'ilin kai mai larabci in kana son ka gwada ma mutum ka iya larabci sai ka ce nan an share wani abu kuma share shi dole a share amma in kana son ka sa abin da an ka share kaza ne to shine nan muka yi to mutane da su san abin da an ka share an fahimci Hausa Sibaha ta mafulun bi mansubun to a karanta jumla ta gaba jumla uku na zamu yi mu tashi saura jumla bi arju an ya tajilal jaw ina fatan yanayi ya daidaita arju fil mudari ko an adatu nasbin ya tadila fil mudari mansubun bi an al jaw fa'il marfu arju fil mudari marfu'un أن أداة نسب يعتدل في المضارع منصوب بأن الجو فاعل مرفوع جملة تقبل أن تزورنا ina jin daɗin ka kai muna ziyara ya surruni an ta zura na yana mun daɗi ka kai min ziyara ya surru fil mudari marfu'un ko kace yasuruni fil mudari marfu'un an adatu nasbin tazura fil mudari mansuban bi an ngane ko na damirun muttasilun mabni ala sukun fi ma'al nasb maf'ulun bi amma abin muke so mu gane tazura fil mudari mansubun sai mu tsaya kamar yanzu ga jumla kalma nawa ne yasuruni an tazura na ko barka ji bambanci yanzu in ka zo za ka fassara wannan kalma sai ka yi annalizan ta tukuna ta hidda komi sai ka ce ya surru filin mudare marfu'un bidon mati zahirati an nunu nunul wiqayati tamna'ul fil an al-kasb wal ya'u damirul mutakallim mabniy ala sukun fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam an adatu nasbin تزور فعل المضارع منصوبا بأن والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نسب مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع الفاعل شين الإعراب منا kun ga zuwan ga ba wani aiki na ba amma ku gane matsalar ka yi mishi gaugawa sai ka shekara goma baka iya shi ba amma in ka ɗauke wa kalma guda kalma guda a ce ɗosa na wannan nan ɗosa na wannan nan ana tura ka kafin shekara guda sai ka ji ka iya shi da yawa abin da yake sa su fara na hawo su bari sai a zo a cika sai ka gama ka shekara baka san da ka kama ba sai an karatun ya wace an gane misali ko da haka kaɗan kaɗan na mun yi hankuli da wannan muna ce mishi wanga karatu da ni muku wani har ya kai doktor bai iya shi ba wasa na ba ku dai Allah ya tausaya mana amma mu yi karatu kuna gani ina za mu tashi shekarar da lokaci ya to bari ba mu dan tarihi na minti biyu ku buɗe ɗazinku an ga wajen buɗe balaga ta buɗe balaga yau ko balaga za mu tashi ko to a buɗa amma mai ta duka a haɗa amma mai tasu duka ina takaita magana yanzu dai a buɗe ku gani ko a yi bari a yi darasin sai a maimaita shi na da yake cewa albalagatu amma albalagatu an ga wajen in fara amma albalagatu fahiya ta'diyatul ma'ana aljalil shine ka bayar da ma'ana mai daraja a maganarka wadihan ta zamo ma'anar a fili bi ibaratin sahihatin da ibara ingantacciya fasiha kuma da take da fasaha idan ya zama a zancenka wannan shine balaga ammal balagatu amma abin da ake nufi da balaga fa hiya ta'diyatul ma'anal jalil shine ka bayar da ma'ana mai daraja wadihan wadda take a fili bi ibaratin sahihatin fasihatin da ibara da take ingantacciya kuma lafiyayya mai fasaha eh ibara zance bayani yanzu in kai bayan in kai magana ban gane ba da larabci ina son ce ban fahimci magana ka ba sai in ce ma fahimtu ibara taka ban fahimci bayanin ka ba yana ibara zance bayani at-ta'bir yin zance kana gani kai to mu ci gaba jama'a an ga wajen wa ammal balagatu amma abinda ake nuhi da balaga su larabawa abinda suka dauka balaga hiya ta'diyatul ma'anal jalil shine ka bayar da ma'ana mai daraja a maganarka kai magana mai amfani wadihan zancen ka hita kowa ya gane bi ibaratin sahihatin fasiha da ibara ingantacciya mai fasaha laha fi nafsi atharun khallab tana da tasiri a cikin zuciya mai jayo hankali ma salamati kulli kalamin lil mawdin alladhi yuqalu fihi tare da kubutuwar zancenka kowane zancen ka ya zamanto a wurin da ake faɗarsa ne kowane zance da inda ake faɗarsa wani zance na ƙwarai na amma in ka faɗe shi ba inda ake faɗin shi ba sai a ce baka da balaga bai ba kenan dole sai ka kula an gane ko wal ashkhasu alladhi yuhatabun da mutanen da ake magana da su yanzu kai ka zo cikin makiyanka za ka yi magana da Allah ta zama ɗaya da irin magana da za ka yi cikin masoyanka eh magana da za ka yi tare da abokanka ta zama ɗaya da magana da za ka yi tare da yannanka magana da za ka yi tare da matakka amarya ta zama ɗaya da magana da za ka yi da ƙaunaka eh kenan kowace magana da ake yin ta